Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashirin ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya, wanda ya dace da uku ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya. Muna suratul Ahzab za mu tashi aya ta sittin daidai. Fadin Allah tabaraka wa ta'ala يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarci matansa muminai a da kuma ‘ya'yansa saboda ɗaukakansu cewa yudinina alaihin na min jalabibihinna su yi ƙasa-ƙasa da hijabinsu ko jilbab ɗinsu mayafansu wanda suke lulluɓa liyatamayyazna an simati ahli ko nisa'il jahiliya wa simatil iman dan su sha bamban daga kamata irin mata na jahiliya da kuma kama da mata bayi matan jahiliya su ne ba sa sa hijabi ba sa sa jilbabi ba sa lullube jikinsu da kyau haka bayi a cikin mata akwai bayi su ne suke tafiya a tsirara ba sa rufe jikinsu don haka annabi ya umarci matansa da 'ya'yansa wa nisa'il mu'mini da kuma matan mu'minai gabaki daya su saukar da mayafansu yayi kasa-kasa shine yudinina alaihinna min jalabibihin yudinina daga dunuhu ne da na yadunu abinda za a yi kusa-kusa da shi yi kusa da ƙasa jilbab shine mayafi da ake dora shi a saman khimar ar-rida'u alladhi yulbasu fawqa al-khimar shine jilbab mayafi shine ake sa shi sama da dankwali Imam al-Jauhar yace al-jilbab al-milhafa kawai abinda mata suke lulluba da shi malullubin su Har waito daga Abdullahi dan Abbas wannan umarni da Allah ya bayar yudinin alaihinna min jalabibihinna jalabib jam'i ne na jilbab su kasa kasa da shi yace Allah ya umarci matan mu'minai idan kharajna wato min buyutihinna fi hajatin in dai sun fita daga gidajensu saboda wata bukata yace yughattina wujuhahunna ana so mata su rinka rufe fuskar su min fawqi ru'usihinna bil jalabibi daga saman kansu in sun saka dan dan kwali to su dauko jilbab su lullube fuskar su su rufe ba a son mace ta rinka yawo fuskarta a buɗe ya ce wa yubdina ainan wahida su bar ido ƙwaya ɗaya da shi za su rinka kallon hanya wannan shine umarni da Allah ya bayar wa matan musulmi ko matan mu'mini tun da fuskar su ma ba a so su bari a fili duka kaga matar ka za ta fita sai ta yi jambaki ta yi gasar ta rambaɗa koda ta saka kwalliya kuma ka raka ta kace aji a dawo lafiya yau har ya zama wani bakon abu ne wai ya- mutum mutum ya sa matarsa ta rufe fuskarta ana ganin wasu mutane ne daban kawai suke yi umarni ne na shari'a yana da kyau haka kwarai a rufe fuska in ba a rufe fuska ba to a rufe jiki gabaki daya kada a bar wani abu na fitina duk lokacin da aka waye gari matan aure su suka kowa fitina to ba za a zauna lafiya ba za a shiga cikin tashi hankali da haka musulmi ku kula da matanku ku sa ido akan matanku ku tsare musu mutuncinsu da kimarsu ta hanyar lullube musu jikinsu Eh, wata mata ta yi waya tana fatawa cewa ita damuwarta mijinta ya ce duk ran da ta sake saka hijabi za su fita sai ya ci mutuncinta shi a duniya abin da ya tsana ta sa hijabi ta rufe jikinta me za ta rinka rufewa sai ka ce baki da kyau ne ka ji wannan tunani me yasa za ki lallabe jikinki saboda baki da kyau tunda kina da kyau ki buɗe to kaga wannan gaba ɗaya yankan rake ne gaba ɗaya yankan rake ne bai ma san ina yake ba gaba ɗaya Allah ya sauke to kun ji dai amfanin karatu ai kokari ƴaƴan ku ne kannan ku ne in dai an samu dama su lullube jikin su inda hali har da niqabi shi saka niqabin ba wajibi ne farilla dole dole ba amma abu ne da ake so kware kware da gaske Muhammad bin Sirin yana cewa na tambayi Ubaidatu Salmani akan wannan ayar yudinina alaihin min jalabi bihinna Ubaidatu Salmani sai ya mun fassara ayar a aikace yace fa gatta wajha wa ra'su ya dauko wani tsumma ya lullube kansa da fuskar sa gaba daya yana masa fassarar yudinina alaihinna min jalabi bihinna wa abraza ainahu al-yusra ya rufe har fuskar sa gaba daya idan idan abun kawai ya bari idan abun ya bari kawai yace to haka Allah yake son mata su rinka tafiya suna rufe kansu suna lullube jikinsu ba yanzu malam mace za ka ga ta fita ta da gashin kanta a nan a waje gashin gadon bayanta a waje goshinta a waje an bar Allah dole a ga tashi hankali a ga damuwa kuma an da wannan abun ana ganin kamar abu ne wanda yake wato takurawa kai ne. Allah ya ce zalika adna an yu'rafna wala yu'zain wannan shine yafi kusa a gane su idza fa'alna zalika in sun aikata haka sun lullube jikin su arab urifna za a gane su annahunna hara'irun su mata ne hara'irun lasna bi ima'in wala awahir su ba bayi bane kuma su ba karuwai bane dan a dadin karuwai su suke yawo ba sa lullube jikin su karuwa mai tallata kanta ita take yawo bata rufe jikinta ba amma mace musulma mumina me na tafiya ba ta rufe jikinta suddi yake cewa akan wannan aya yace kana nasun an yi wasu mutane cikin fasikai a cikin mutanen Madina sai su rinka fita cikin dare lokacin da dare ya fara yi sai su rinka bin hanyoyin Madina kawai idan mata sun zo dawowa za su yi gida sai su rinka kai musu mamaki ka duba tun tun wannan lokacin a Madina sai su je su datse hanya masu kai a Madina masu kai sai su datse hanya duk inda mace za ta wuce sai su ya ta'arraduna lin nisa yace a lokacin gidajen mutanen Madina dayyiqa gidaje ne matsatsu so idan dare yayi mata ba sa iya biyan bukata a cikin gida ba su da bandaki saboda matsin gidajen Madina. Don haka mata sai dai su fita wajen gari. Talauci malam ya sa ba a iya gina bandaki. Sai dai in aka samu aka tsira da 'yar bukka da za a kwana, to yayi amma bandaki mata su- in dare yayi sai mata su fita su je su rinka biyan bukata da daddare. Maza kuma su da rana. Saboda matsin rayuwa. Don haka sai fasikai sai suka yi rinka da suka gane mata suna fita da daddare don su je su yi tsokono kawai sai suke za su ke kai musu farmaki wallahi inna lillahi wa inna ilaihi idan suka ga mace ta lullube jikinta lokacin da za ta fita ta rufe ko'ina sai shi a hazihi hurratun wa kaffu anha kai wannan ya ce ba baiwa bace kar ku taba ta wannan matar da ta kame jikinta wannan kaga zalika adana an yi urafna fala yuzain dinki sai a gane su ba za a cutar da su ba kaga urifna anan fasikan mutanen Madina sun gane waɗannan matan ƙwarai ne ‘ya'ya ne cikakku ba bayi ba ne ba karuwai ba ne falayi wa zai ba za a cutar da su ba to kaga ta kubu take a nan gurin abin da ake so a nuna mana ashe hijabi mutunci ne ga ‘ya mace ashe lullube jiki kima ne ga ‘ya mace daraja ce gare ta kuma har yanzu haka ne ba wai a da ba macen da aka ganta da lullubi a cikin to ko mai shakiyanci ya ganta yana jin tsoron yayi kokarin ya taba mata mutuncinta kuma duk mutanen kirki in sun ganta suna sanin cewa ga bayin Allah nan sun zo wucewa wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai lima salafa fi ayyamil jahiliyyati dangane da abin da ya gabata a cikin kwanaki na jahiliya haisu lam yakun inda kunna ilmun bidalika lokacin da a jahiliya ba su da ilimi na sanin muhimmancin su kai jami da rufe jiki Allah tabaraka ta'ala ya mutunta ainihin wato mata da yace su rufe jikinsu da haka ku mata ya kamata ku gane cewa addinin musulunci gata yayi muku da yace ku lullube jikinku ku rufe jikinku ku kimanta kanku amma tsaraici koyi ne da turawa da zaman mata masu zina da karnuka malam baturiya in ta buƙaci sha'awa sai ta nemi kare ya biya mata buƙata kare yanzu tsiraicin nan da waɗannan mutane suke yi shine matan mu musulmi suke sha'awa ga yara 'yan mata suna tafiya da matsattsun kaya a jikinsu a titi 'ya'yan musulmi wai dole sai sun bayyana tsiraici rashin kunya ya yi yawa gatsali wa Allah da fa wallahi malam ba wai ba wai ilimi suka tara ba ma iyayen mu na da amma wallahi malam ka san taron biki ba ai sai da daddare a nan a kasar Hausa fa biki din nan da ake a taro a unguwa aina zuwa gidan biki mata ba sa fita gidan biki a nan fa kasashen mu Kano Zaria Zazzau Maiduguri Bauchi a Kaduna ina ne wallahi mace ba ta fita biki wato sai da magariba me yasa ba za ta fita da rana ba a'a ai za a ganta mu ko yanzu gashi an tara ayoyin da hadisan da bayanai da musabaka ta karatu musabaka ta ilimin hadisi duk ba mamaki wata ran ma kaga irin musabakar a wurin musabaka ne a lullube amma tana koma gida cakarewa take yawanci ustazan mata da kake ganin su wasu in ba wanda Allah ya kiyaye in an je gidan biki ba a iya gane su cire niqabin da hijabin suke sai abin da suka ga dama a yi kiɗa a yi rawa wai har yanzu malam bahaushe bai waye ba yana iya zuwa ya kira mai kiɗa da waka ya mace ta dankara rawa ana ɗaukar hotonta malam wallahi ba za ku san barkar da ake a ƙasar nan ba don Allah malam wata rana idan ana taro a gidajen biki event event center din nan da ake zuwa malam ta'adin da ake yi Allah kaɗai ya bar wa kansu sani malam hizba ba ta da ƙarfi da hizba tana da ƙarfi da an yi maganin sai amma ina an kashe ta da gangan eh systemically aka kace ta an basu da uniform din ne kawai amma wallahi idan da za ku je irin event event center ku je ku ga irin abin da ake na cashiya kida ake sawa duka na fitar hankali yan mata balagaggu su rinka zuwa malam kuma ga maza karkace wai akwai wani event center da ake wai kafa wai kan namiji ya shiga ya haɗu maza da mata a ci abinci a yi kiɗa a yi rawa a yi ihu amarya ta zo da matsatsen kaya ku duba hoton da amaran ba suke yadda kayan coci ba suke sawa kayan coci cocin ma a da ne suke sa irin wannan abu matsatsen kaya su kuga sun yi shiga komai na ta a waje in ta zo wuce wandanta na ciki kana gani nan nan akwai wanda ta ta zo Brazil ma ba ta saba kyalle kawai karata a wurin kuma wallahi ba mamaki kaga an kira da ubanta a wurin da uwarta ubanta yana nan da kire yake gani ciwon suga ya kusa kashe shi hawan jini ya kusa kwantar da shi tsohuwa ita ma ta gama amma za a ɗebe su a kai su gidan rawa hajiya aiko an ji kunya baba ka ji kunya wallahi da mutuncinka da kimarka a ɗauke ka a kai ka za a yi auren yarka ko jikanka ana rawa a gabanka kana fuskantar kabari gemunka ya yi fari kal a gabanka a yi kiɗa a yi rawa ka yi ka gani ka yi sha'awar me ina girma ina dattaku ina sanin ya kamata ina kimanta kai haka mutane ku ji tsoron Allah yasa za ga ana ta kukan talauci ai ba kuɗi ba kaza ba kaza duk wanda ita shi aure wannan gidajen kaɗe kaɗan da rawa fa mafi arha fa dubu ɗari biyar a baka awa biyu awa uku kai dubu ɗari biyar sai za ka zo da lemonka da ruwan shanka da komanka wuta ne kawai za su sa maka da kayan kiɗa da za su kunna maka amma za ga muna kukan ba mu da abin da za mu ci ba mu da abin da za mu sha wani ma auren sai da aka nemi taimako amma ana da kuɗin da za a je a kama gidan badala da watsewa da fashewa za ku ji tsoron Allah ku kiyaye kuma ita barna da kayi ta ka gama kana yi ka gama sai da na sani ne biyan kuɗin haya kaɗai ya ishe ka bala'i wallahi shekarar nan ɗaya za ta zo maka da ɗa. Kuɗin jariri, kuɗin suna, kuɗin haihuwa a asibiti gani ya ce gada shi hankali, ga biyan kuɗin haya. Yanzu yanzu za ga mutum ya fara furfura, yaro ƙarami ya gigita amma an manta lokacin da aka yi auren an keta dokar Allah. An yi abin da aka ga dama. abubuwan da mutanenmu suke yau na bayyana tsiraici a cikin bukukuwansu wallahi kiristoci ba sa yi kowa ya sani kuma yaranmu 'yan matan nan da kuke gani bala'in san biki a wurinsu ya fita hankali san biki a fita a yi tsiraici sai an bayyana tsiraici sai an saba wa Allah ba a tsoron Allah a fita da maza da mata in babu maza ma ci suke lami ne ya ba maza dole sai maza sun zo su kuma mazan matattun masu matattun zuciya mutum ya je wanke rigarsa ba fa naira dubu biyar a jihunsa amma zai wanka ya karin guga ya sa su tace ko yana shiga cikin yan mata ana ɗaukan hoto haka za ka kare a lalace kai ta ɗaukan hoton a banza ba abin da za ka samu ba abin da za ka kare da shi sai fushin Allah Allah shiryar da mu na ganar da mu Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima idan an tuba aka koma Allah mai afuwa ne to aya ta gaba Allah ya jan kunne da bayanin narkon azaba ga munafukai an gane ko masu bayyana a imani su koye kafirci masu dotti da rashin lafiya a cikin zukatansu su ne mazinata su ne mabarnata mushirkai marasa tsoron Allah masu yada wato maganganu na ɓatanci ga musulunci da addinin Allah da kuma yi wa Allah ƙarya yi wa manzan Allah ƙarya Allah ya yi faɗa a kansu me Allah ya ce Allah ramma لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمنفقون في المدينة نجبا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا me yace ملعونين kaji ba أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة dan tsaya kaɗan Allah ramma kar ka tsallaka mana muna magana abin da kuma ka kai mu kiyama Allah ya ce la illam yantahi almunafiquna idan dai munafukai ba su hannu ba ba su daina ba waɗannan munafukai su ne wallazina fi qulubihim maradun wanda zukatansu akwai ciwo a nan malamai suka ce almunafiqun jam'i ne na munafik kawai waye munafiki mai bayyana musulunci ya koya kafirci a fili zai nuna maka shi musulmi ne amma kuma kafiri ne a cikin zuciyarsa walladhina fi qulubihim marad suna iya zama munafukai kuma suna iya zama antuwa wasu mutanen na biyu waɗanda suke dha'aful iman masu raunin imani wanda zukatansu akwai rashin lafiya qalilu sabati alal haqqi kenan wanda wanda ba sa tabbata akan gaskiya wal murjifuna fil madinati na uku su kuma waɗanda suke masu yada labaru na sharri al murjifun masu yada labarun ƙarya akan muminai masu yada ƙarya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asalin kalmar al-irjaf a larabci ana nufin at-tahriku shadid lishay girgiza abu da ƙarfi an gane ko an ciro shi ne daga ar-rajafatu ar-rajafatu ana nufin az-zalzalatu idza zulzilatil ardu zilzalaha wal murjifuna fil madinati waɗanda suke kada garin Madina da Irjabi faɗin maganganu da za su kada gari su hargitsa gari su ruɗa gari maganganun ƙarya da sharriyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-akhbar kadhiba saboda labaran ƙarya ai girgira girgiza gari suke za su faɗa wani abu a ta kama baki ana cewa mai yanzu abu haka ake ittirab fi qulubin nas a sawa mutane zukatan su ta raurawa da sauransu wasu malaman tafsiri suka ce waɗannan sifofi guda uku ana sifanta wata ta'ifa ne cikin mutane wasu jama'a ne suke da kowane sifa daga cikin sifofin nan guda uku kenan almunafiquna daban والذين في قلوبهم مرض دبن والمرجفون في المدينة ما دبن كنا لئن لم ينتهي المنافقون لا إذا منافقين بس عنه بقى an gama da su walladina fi qulubihim maradun da masu rashin lafiya a cikin zukatansu masu raunin imani kenan biyu in ba su hannu ba su ma ba su daina ba abin da suke yi ba wal murjifuna fil madinati masu iban labaran ƙarya suna yadawa iljab suna karkada gari suna girgiza zukatan mutane da labarai na ƙarya waɗannan ma suna cikin masu laifi kaga mutum uku kenan kenan Allah yana musu hannun su daina duk abin da suke wasu malaman suka ce wannan sifofin gabaki daya sifofin munafikai ne almunafiquna sune walladina fi qulubihim maradun sifar su ne sune wal murjifuna fil madinati duk sifar su ne ma'ana al'atfu li taghayyur sifati ma ittihad zati kenan al'atfu li taghayyur sifati ma'a ittihadi zati duk abu ɗaya ake ne. Imam Al-Qurtubi ya ce, Anna hadihi al'ausaf as-salata li shay'in wahidi, duka sifan munafukai ne abu ɗaya ne ake ne. Walwawu muqamatun wannan wawun ɗan shigar da ita kawai aka yi, ina fata ana fahimta, mana duk mutane abu ɗaya ne. المنافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة duk sifar sa wannan waw din kawai an shigar da ita ne inji Imam Al-Qurtubi Allah ya masa rahama wasu malamai suka ce a cikin munafikan akwai almurjifuna bayan shi munafiki ne kuma murjifuna ne masu ɗiban zance suna yada munafikai yan yada gulma kenan da kuma masu bin mata shi ma suna yada sharri da kuma masu sawa musulmi shakka a cikin zukatansu duk wanda ya je yana da irin wannan sifar wallahi da shi yake almurjifuna fil madina Allah ya ce لئن لم ينتهي المنافقون عن أدائكم إدائكم وكيدكم idan har munafikai ba su daina muku adawa ba da muku kaidi ba wal fasaqatu an fujurihim fasikai ba su daina fajircin su ba wal murjifuna amma yu'allifuna min akhbari su'i masu yada labarai na mumuna na labarai sune al murjifuna fil madinati ba su daina aikin su na yada labarai ba lanughriyannaka bihim ay lanamurannaka bi an taf'ala bihim al-afa'il sai na mun umarce ka sai mun umarce ka ka aikata musu wasu munanan abubuwan da ba za su taba jin daɗi ba za a wulakanta su lanughriyannaka bihim wannan shine jawabul qasam din ay lanusallitannaka alaihim fatastasilam sai mun dora ka kayi galaba da iko a kansu sai ka tumbuke su ka karar da su tas bil qatl wa tashridi kayi ta kashe su kuma ka kore su a garin Madina a larabci akan ce aghra fulanun fulanan bi kaza idza harradahu ala fi'lihi lanughriyannaka kaman ka ce za a zuga mutum yayi wani abu ko za a zaburi mutum yayi wani abu ko za a taimake shi yayi wani abu ko za a umarce shi ya aikata wannan harradahu azabarar da mutum ya aikata bayan nan Allah ya ce sun mala yujayirunaka fiha illa qalila sannan kuma wannan ba za su taba zama tare da kai ba su yi makotaka da kai ba sai lokaci kaɗan la yabquna ba'da zalika mujawirina laka bayan nan ba za su zamanto makotanka ba ba za mu bari su rinka zama kusa da kai ba lokaci kaɗan ne sai mun kore su yarjahiluna ba'da bayan wannan abun za su tashi su bar inda kake ba'idan an za su bar inda kake za mu kore su wannan Allah tabaraka ta'ala ya kazantar da wannan aiki nasu ne shi yasa ma a ƙarshe ce mal'uni na tsinannu daga la'ana ne shine mal'uni tsinannu ne aina masu kaifu tsinannu kace matrudina min rahmatillah an kore su daga rahmar ubangiji tabaraka ta'ala daga falalatarsa aina ma suqifu aina ma wujidu duk inda suke tsinannu ne marasa albarka kuma duk inda kuka haɗu da su a matsayin tsinannu ne wannan mal'unina mansubun ne alal hali min fa'il yujawirunaka kalmar suqifu yana ma'anar wujidu kenan ina fata ana fahimta duk inda aka gansu ukhidu wa qutilu taqtila akama su akakkashe su kashewa wannan bayanun laili ma yahiqu bihim min uqubatin inda az-zafr bihim ma'ana abinda zai faru a kansu bayan an riske su an same su in an same su ai musu wannan azaba a kama su ai ta kashe su kawai mal'unina an tsine musu madurudina an kore su daga rahamar ubangiji saboda aikin munafurci da suka yi da wannan mummunan aiki sannan kuma in kun haɗu da su duk inda kuka gane munafiki munafiki ne ku kama su ku ta kashe su shine qutilu taqtilan shadidan wannan shine hukuncin Allah akan su har sai in sun daina munafircin su har sai in sun daina yaɗa zance na ƙarya da mummunan zance akan mu'mini sannan Allah tabaraka wataala yace sunnatullahi fil ladina khalaw min qablu ka karanta wannan ita ce sunnar ubangiji dangane da waɗanda ainihin suka gabata suka wuce wannan sunnata din mansub ne kamar zai zama masdar ne muakkad kenan ai sannallahu ta'ala zalika sunnatan kenan Allah ya sunnanta haka ya zama sunna fil umam al madiya min qablikum cikin al'ummomin da suka gabata suka wuce ku ya ku mu'minai ta yadda Allah ya sa wato ai ai ladabtar da masu yada labaran ƙarya da fasadi a bayan ƙasa abin da ya kamata ai kenan masu cutar da ahlul haqqi masu cutar da masu gaskiya sannan kuma sunnar Allah ce ba ta canjawa walan tajida li sunnati llahi tabdila kuma ka sani ya manzon Allah ba za ka taba samu sunnar ubangiji tana mai canjawa ba tabdilan ana nufin tahwila li qiyamiha ala al-iradati al-hakima wal adalati al-qawima saboda sunnar Allah ta tsayu ne akan adalci na gaskiya da kuma ainihin wato tsarin ubangiji wanda yake na wato daidai kuma adala wanda suke tsayayya mai kakkiya sai Allah ya ce mai arama yas'aluka an-nasu 'ani as-sa'a to Allah kiyaye qul inna ba'idaha 'inda عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا Hmm.
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا Yayaka. Allah tabaraka wata'ala ya ce suna tambayanka dangane da tashi alkiyama. Allah ne yake bada labari don ya nuna mana cewa babu wanda ya san ranar da za a tashi alkiyama. Mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'ili. Ranar da Allah zai tashi kiyama ya miƙar da kowa ya masa hisabi da lissafi. Babu wani dan adam da mace ta haife shi da ya san wannan ranar da yaushe ne hatta annabi Muhammad ma bai sani ba alaihi salatu wassalam don an tambaye shi yace wallahi bai sani ba ko da mutane sun tambaye ka dan izgilanci ka gaya musu baka sani ba Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an tambaye shi akan tashin alkiyama ya gaya musu cewa ilimin alkiyama a wajen Allah yake kamar yadda ya faɗa a cikin suratul araf sura ce makkiya wannan ko surar da Allah ramma ya karanta mana madaniya ce suratul azab mana suke ta tambaya a makka suke ta kura annabi suna neman su kure shi wai yaushe ne ne kiyama wai ka ce za ta ci kiyama wai sai yaushe a madina ma ba su hakura ba suka yi ta tambayarsa shine Allah tabaraka ta'ala yace wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba me ya sanar da kai wala Allah kiyama za ta kasance tana dab tana kusa abinda ake nufi a nan gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tambayan da yahudawa suke masa a madina da makamantansa ko makamantansu cikin kafirai da munafukai dangane da tashin alkiyama suna yi ne don ta'annuci da da, da ƙure annabi alaihi salatu wassalam ka gaya musu kul innama kadai waqtu wato ilmu waqtu qiyamiha loka ilimin sani yaushe za ta tashi a gurin Allah ne ma yudrika wa ma yuallimuka kai baka sani ba la'alla sa'ata takunu qariba la'alla qiyamaha wa husulaha yatahaqqaqu fi waqtin qarib wata kila nan nan kusa kusa qariban din kenan Allah zai tashi alkiyama to amma dai duk kusancin wannan lokaci kai dai Muhammadu baka sani ba la ya'lamuhu illa allamul ghuyub ba wanda ya san yaushe za a tada kiyama in ba Allah allamul ghuyub ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana bu'isuwa sajika hatain an tashe ne da ni da tashi alkiyama kamar haka an aiko ni yace ku duba tsakanin wannan yatsar da 'yar uwarta a matsayi a haɗe sannan kuma dubu bambancin su manzo Allah shine wannan karamin tashin kiyama shine babba kaga dan bambancin lokacin sa yana tafiya yana barin duniya dan abin da ya saura wannan abin ne kawai a ciki ne muke ta dogon buri ma ana ta sheme mutane suna tafiya amma ba ma daukan wa'azi makabarurka makabarta yanzu take cika duk makabartar da aka bude ta nan da nan zaka ta cika kan mai uwa da wabi malam ba jariri ba ba karamin yaro ba babba ba mace ba namiji ba saurayi kowa ma mutuwa yake kuma yanzu mutuwa araha daga ciwon kai sai ka wulla ka tafi wallahi tallahi wallahi mura sai ta tafi da kai wallahi tana ciwon ciki kuma fara kalmar shahada kawai to ayya ayya kashe mutane da yawa ne wala duk wanda ya san me yake kana jin biri-biri ka ce to ko kuma dai abin da ya zo ƙarshe na je gai da wani bawan Allah rashin lafiya jiya Allah ya masa Allah ba shi lafiya babban mutum ne babba sosai Allah ya gaishe shi da je kawai sai naga abubuwan da yake ta yi kamar wa'azi ne yake wala Allah ya masa ni'ima na duniya dai Allah ya bashi ta amma Allah ya darbe shi da ciwo ba inda bai je ba yana neman lafiya bai samu ba cewa ke malam ko ka ban shawara ina zan koma ne ko zan je gurin wani mai maganin gargajiya na ce ka je a jarraba kan ka daɗe ga wadatar ga in yana ma magana sai daga ce gwamnan wani sun yi kaza gwamnan wani ya ce kaza wani ya kira shi kaza duk manyan ƙasar na ya san su amma ka duba Allah ya rike masa bai ba shi lafiya ba ana ta nema kuma Allah shahidi shi ne yace azumin bara da ya zo ya ce to shi kawai abin da ya ɗauka ya yi azumin ƙarshe ya ce ku tun da ciwon nan ya banne har aka ɗauki azumi ina ji ina gani ya ce to ku Allah zai ga ibada a wannan azumi Allah mala ya tare a masallaci dan gatan mutum ba ya yi ta ibada ya yi ta ibada likita ya kira shi aka ce a zo za a kai shi wata ƙasa ya ce kai dan Allah ku gaya wa likitan nan duk ciwon nan ai mun haƙuri Ramadan ban so in hau jirgi ne tafiya in bar masallaci na sani ko azumin ƙarshe kenan to wannan shine imani ma ba mutum wai yazo an dauke shi asibiti na je duba wasu marasa lafiya wani asibiti daga wasu attajirai suna kwanci wai an kukunna musu suna ta kallo fimfa wallahi wai an kuna musu fim wai entertainment wai wai saboda suna kwance ba lafiya a dan dauke musu kiyar fim kana kwance ba sai an mirgina ka wai yana kallon fim yana yana dariya wai wannan yan dariyar wai za ta kara mai wai sauki fim fa wannan da ido na da gani wallahi kuma haka yake a wurin wanda suke manya inda ake jinyar su a sa katuwar talabishin su ba ruwan su yan duniya ne su karbi kudin ka kawai kai ne ya kamata a kunna maka karatun qur'ani da wa'azi ka cika da kalmar la ilaha illallah ana ta nuna maka mata suna rawa ana ta nuna maka kida yan indiya suna kida suna kada jikinsu kalan ka je daga nan ka ka ce gani garin ku tak to shine illar tarbiyar boko ba addini duk wanda ya tashi da tarbiyar boko zalla ba addini kar kai mamakin abin da zai abun tausayi amma wayayyen dan boko shine wanda bokonsa baya sa ya manta da addini za a yi turanci za a yi komai amma an zo magana Allah kuma suna gaba to haka ake so kurin kame da kanka bature kana cikin bagaƙi a ba daidai bane manzo Allah ya ce an turo ni da ne da tashi alƙiyama dab da dab saura kiris a wata riwaya ce wa in kadar da tasbiqo ni saura kiris ta tashi ni ta rigaye ni zuwa. Saura kaɗan. Allah ce, Inna Allah la'anar kafirina, Allah ya tsine wa kafirai. Ko ka faɗa ko baka faɗa ba, Allah ya tsine wa kafirai. Allah ne ya faɗa, Inna Allah ai la'anar kafirina, Allah ya tsine wa kafirai. Tare da hun min rahmati ya kore su daga rahamarsa, kafiri bai da rahamar Allah. Wa abadahum an magfirati kuma Allah ya nisanta su daga gafararsa. وعد لهم سعيرا kuma Allah ya tanadar musu sa'ira wuta mai guruwa narun shadidatul isti'ali wal ittiqadi mai tsananin guruwa da ruruwa khalidina fiha abada masu kaddara madawwama a cikin wutar khuludan abadiyan la khuruja lahum minha ma'ahu in sun shiga kafiri in ya shiga wutar jahannama billahi alazim bai zai taba fita ba la yajiduna waliyan wala nasira ba su samun waliyi mai taimakon su nasiran kuma babu mai agaza musu majibincin al'amarin su kai wala nasiran ba su da mai taimakon su la yajiduna man yaqulu bainahum wa bainad dukhuli fi hadhihi an-nar babu wanda zai shiga tsakanin su da shiga wannan wuta babu kawai in Allah ya ce su shiga wallahi sai sun shiga al-musa'ara wutar da take ana kurata kama la yajiduna man yukhallisuhum min azabiha wa sa'iriha ko ba wanda ya isa hana azabarta da turuwarta ta ta ta ta ta ta, ta kone su wannan shine albishir da Allah tabaraka ta'ala yake yi wa ainihin wato menene yake yi wa kafirai dan haka ku sani cewa duk wanda baya kalmar shahada duk wanda bai samu dace da la ilaha illallah ba to wallahi yayi asara ya yi asara, ya kuma tabe, kuma gidansa yana nan a tanade Ubangiji ya shirya masa sai ya yi maganinsa. Yaushe abin nan zai faru, Allah ramma?
خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ai na fassara يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا Mm.
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا na'am وكبراءنا فأضلونا السبيلا
ربنا
آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا Allah karba mu da kafirci Allah ya ce ya tsine musu albarka yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar su a su kafirai ranar da za a yi ta juya fuskokin su a cikin wuta kamar yadda ka san mai gasa masara in ta gasa nan bangaren sai ta mirgina ta ta gasa ɗaya gefen wallahi haka Allah zai ta gasa fuskokin kafirai abin tausayi hannun nan wani yake gaya min ya ce wallahi ya je wani gidan kurkuku ya ga wasu yaran mu samari duk sun ridda ce sun daina sallah saboda suna zaune da kafirai a cikin sun ban sallah ridda yanzu mutum musulmi yana jin wannan ayoyin yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar ranar da Allah zai ta juya fuskokin kafirai a cikin wuta in nan ya kone sai a juya can in nan ya kone sai a juya can ko wutar duniya ce ai ka shiga uku ballantana wutar lahira ta Allah wai mutum wai ya ridda wai ya ce wai ya daina sallah ya rabu da Muhammad Imam Ibn Kasir ya ce wa tulwa wujuhum ala jahannam ai ta jujjuya fuskokin su akan wutar jahannama suna faɗa suna cikin wannan yanayi ya laitana ya kai tunmu a ta'an Allah wa a ta'an Rasula ina ma kaci kai tunmu ina ma da mun yi wa Allah da'a ina ma da mun yi wa manzan Allah da'a a lokacin wai za su tuna ashe wa'azin da ake musu din nan daidai ne ba su bi ba da sun bi Allah da sun futa يتمنون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول كما يدى الله يباد الأباري أبن ذي فاروق وأن كافري رانا تاشي القيامة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا ranar da kafiri azzalimi zai ciza yatsa kash wayo duk wanda kaga ya ciza yatsa nadama kenan wani abu ya wuce ba zai dawo ba to akwai wanda za su yi wannan Allah ya ba da labari a wata ayar ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين a cikin suratul hijr aya ta biyu wallahi kafiri sai an zo kafiri yana cewa ina ma da shi musulmi ne kai da yake baka da hankali wai kana ridda kafiri zai zo ya ce shine ma'anar rubama ya waddu alladhina kafaru law kanu muslimina sai kafirin sun yi nadama cewa ina ma da su musulmi ne masu sallah wata ayar Allah ce zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal wa sawfa ya'lamu basu su ci su ci su more su shakata su yi abin da suka ga dama duk abin da arne zai yi aikin banza yake wahala ce kawai saboda in ka tuna masa abin da zai samu a kiyama ba daɗi haka kai da Allah ya mutunta ka ya mai da kai musulmi to lalle ka gode wa Allah za su rinka nadama suna cewa qalu wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila ya ubangiji mun bi sadatana sadatana ashrafana manya-manyan gari muka bi wa kubara'ana mun bi malamanmu da suka mu da hanyar gwade suka dora mu akan hanya ta bata kubara'ana ana nufin malamai da suka batar da mutane ko malaman yahudawa ko malaman nasara ko malaman musulmi su ne kubara'ana suka ce ittaba'na sadat wa humul umara wal tula muka saba wa annabi wa taqadna anna indahum shay'an ibn kasir yace muka ce waɗannan malamai namu da shugabanninmu da muka bi su muka dauka su ne suke da wani abu muka ki mu bi qur'ani muka ki mu bi hadisi muka nuna su suke da shi fa idza hum laysu ala shay'in ashe ba komai bane rabbana atihim dhifain min al'azab ya ubangiji ka ba su kannin ka musu yi musu ninki biyu na azaba bi kufrihim wa ikhwanihim iyana ka san wa yake faɗa su mabiyan ne fa waɗanda suka bi malaman ko suka bi kafiran suka halakar da su su ne a kiyama za ce ya ubangiji waɗannan kam da suka halakar da mu ninka musu azaba mu a mana ɗaya su kuma a ninka musu shine rabbana atihim dhaifain min al'adabi wal'anhum Allah ka tsine musu albarka la'anan kabira wato tsinuwa babba karka musu karama sun jawo mana bala'i sun jawo mana masifa malam wannan shine sakamakon wanda ya rufe ido ya je yabo wani malami akan bata wanda ya rufe ido ya je yabo wani akan bata ga sunan du'atun ala abwabi jahannam annabi yace masu da'awa amma a kofar jahannama suke suna da'awa amma a kofar jahannama suna ta kiran mutane zuwa ga wuta yanzu irin mutanen nan masu kare ta hadisin manzon Allah mutum ya bude baki ya ce hadisin annabi ƙarya ne bola ce shara hadisin annabi ai in kana neman dan wuta ka samu wannan sai kai birki kawai duk masu bin irin waɗannan waɗanda suke bin shaidanu waɗanda za su raba su da annabi su haɗa su da wani Allah a nuna maka girman wani sama da annabi kullum zancen ku suwa ne suwa ne kamar ba annabi a duniya kullun abisuwa ne abisuwa ne in za a faɗi sunan wani in za a tashi sunan wani in za a yi bayanin karama na wane shi annabi bai da karamomi shi bai da mu'jizozi a raba ku da Allah a hada ku da wani Allah ka rinka jin in an taba shi kamar an taba zuciyarka na rantse da Allah akwai wanda ko sallah ba sai sallah kuma wallahi da sunan addini wani yace yau me sallar da zan yi yace wace sallah ni da nake aka samu san ma'aiki da waliyan Allah ka ji yanda suka rudar da shi yace to me wace sallah zan yi ni da nake son ma'aiki kuma ina son waliyan Allah shehi wani na wani wali wani na wani ina bin wani ina bin wani yace soyayya kawai ta manzon Allah ta cika mun zuciya wa yake maganar sallah yanzu ana musulmi ne kai Allah sauke wai larawa suka ce wal jununu fununu hauka ma kala kala ce karka yadda a daga maka wani mutum wai sama da annabi kowaye shi kowaye shi ka rike Allah ka rike manzo Allah shike kuma me za a zo a zauna kullum ana ta bayanin karamar wani karamar wani ba wai akwai sahabbai abokanan annabi ba su ba su da karamomi su me yasa ba za a yi bayanin karamomin su da matsayin su ba kawai a zo a rudar da ko addini ba kwa ganewa in wancan taron ake ko na maulidi ko na ba a ɗauko tarihin sabbai mana rika yi wane wane mai barewa wane wane mai yar kacau kacau wane wane mai mai kaza wane mai dogon carbi wane mai kace gilas a idan sa wane mai kaza kaza ka daina bata kanka lokaci dole a gaya muku gaskiya ku daina halakar da mutane ku daina tu tabar da mutane gashin ce suke inna afa'na sadatana wa kubra'ana ya Allah manyan mu muka bi ya Allah shi wa gabanin mu muka bi ya Allah jagororin mu muka bi wani ba cewa in da abin da wani yace in ma wuta ne wani ba haka ya faɗa wani fa yace in ma wuta ce shi yayi da shiga tare da shi a daina masa wata magana fa kar a bata lokaci su ta ca mutane suna bauta ba bauta Allah ba. Bukukuwa na banza marasa asali, ba su da tushe ba Allah ba annabi a batar da jahilai a ɗebo mata daga gidan aure yan mata a fito da su titi su ta hauka wanzu wannan shari'a ne nan ba shari'a bane kuma ka ce wai kai kana son annabi kuma kana yaƙa sunna annabi gemu nan baka iya tsayarwa gemu gemu wani ya taba tsare ni irin waɗannan ne muna abin nan da shi ce wai kuma nan na ganin wa zuka ku komi haram haram haram kuna ta haram haram wai wai me mutane za su ci ne wai yace to yanzu waɗannan mutanen mala in ba kifar da su ake ba za a samu a hannun su wallahi na san mutumin kuma yana raye bai mutu ba yace ku je ku rike aqida ku bar mu da mutanen mu tunda ku ba za ku shigo ba ya za ku dinga kwace mana mutane ba ma jin daɗin abin da kuke. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا suka batar da mu rabbana atihim dha'ifaini min al'adab Allah ne ninka musu azaba wal'anhum la'nan kabira ka tsine musu tsinuwa mai girman gaske annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya kai shi a duniya ba a yi shi ba ba za a taɓa yin shi ba haka mai shiri ne a ce ka ahmada lam yansha wala huwa yunsha'u irin ahmadu irin muhammadu ba a taɓa yin sa ba kuma ba za a yi shi ba wannan ita ce kuma aqidar mu mu ba a baki muke faɗa ba amma a aiki lalle mutum ya ji a ransa in dai annabi ne ya ce ayi abu to zance ya kare ba wani wanda yake sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me a ƙarshe Allah ya ce a rama يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا to kaji وكان عند الله وجيها shi Musan ko يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ku yi gaskiya يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم me yasa kan ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما sai me a ƙarshe إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال haka فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان ai zai aikata إنه كان ظلوما جهولا sai munafukan ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات haddasu ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات samu a cikin su وكان الله غفورا رحيما
abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa ina ta gudu ina ta sauri yau mu kammala suran nan amma dai wa ma ta sha'una illa an insha Allah gobe sati mai zuwa in Allah ya so da sai mu kammala surar inda lokaci mu shiga ta gaba in babu lokaci kuma mu taka birki Allah shi muku albarka Allah ya ba mu dacewa saboda sanyi da ruwan sama da aka yi a bara mu samu dama amsa tambayoyi ba saboda akwai masu zuwa daga nesa kuma gari ne na damana bari mu dakata a nan mu bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh